إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سفير لهدي أشهد رمضان هجر من الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شكرا لله wanda ya dace da lissafin biyu ga watan mai shekarar miladiya ta 2021 wannan shi ne darasi na 263 cikin jiran ke darussa daga littafin zabin ma'adi ya ne kare ibad wallafar al'imamu muhaddis mufassir faqih abu abdullah muhammad bin abi bakar ne zura'i a dimashi wanda aka sani da suna ibnu qayyim al-jawziya shaykhul islam rahimahullah littafin zabin ma'adi mausu'a ne na tarihi manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama littafi ne na komai da ruwanka dangane da tarihin ma'aiki da labarin rayuwarsa da al'adunsa da yadda ya gudanar da al'amuran kudinsa da jama'a malamai suna jinjina ma ibnu qayyim akan wannan aiki musamman lura da cewa ya rubuta asalin littafin zagul ma'adi ne a halin tafiya inda ya je kasar makka don aikin hajji nesa da iyalansa nesa da littafansa Allah ya saka mushi alkhairi muna ci gaba da bibiyan al'imam shekul islam ibn qayyimin tauziya inda yake mana labarin yaƙe-yaƙen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da abin da ke cikin suna fikin muna tarihin yaƙin khaibara ɗaya daga cikin muhimman yaƙokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a darasin da ya wuce muna karanta wata kalma na fassara ta da kuskure shine faɗin sa da yake cewa ardan wahma sai na ce wata ƙasa mai yashi da yake cewa wa kanan ardar wahma a cikin riwayar musulun wato wannan kuskure ne kai tsaye wahma yana nufin ardar wabi'a ƙasa mai wuya sha'ani wata ke da cututtuka da matsaloli da masassara kamar yadda malam masu ya muni istidraki Allah ya saka mashi alkhairi sai mu tashi inda malam yake cewa walamma bana biha yana labarin wato tarewa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi da amaryarsa safiya bintu huyayi ɗaya daga cikin waɗanda aka ribata aka kame su a wannan yaƙi na ainihin wato haibara annabi sallallahu alaihi wasallama ya tare da ita akan hanya kamar da Anas ya bada labari da gari ya waye kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa aka hada abinci da ake cewa hay aka zo aka ana cewa Anas ka kira mutanen da suke kurkusa aka taru aka ci walima ta ce walimar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya mata shi ne yake cewa walamma bana biha ba ta abu ayyuba lailatahu qa'iman qariban min qurbati yayin da ainihin wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya tare da ita abu ayyub al-ansari a wannan dare ya kwana yana gadin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a kusa da tantin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ciki akhidan bi qa'imis sayfi hatta asba yana rike da hannun takobinsa har gari ya waye falamma ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaga annabi sallallahu alaihi wasallama ya fito da asba kabbara abu ayyuba hina ra'ahu kad kharaja sai abu ayyuba ya kabbara yace Allahu akbar yayin da ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya fito fasalahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama malaka ya aba ayyuba sai annabi ya ce mishi lafiya dai ko fa qala lahu sai ya ce ariktu laylati hadi ya rasulullah lam lamma da kanta bi hadhihi mar'a yace ai tsayawa dai tsawon dare ina ta gadin ariktu daga zufa wato na sha wahalan wannan dare ban yi bacci ba yayin da naga kashi da ɗakin wannan mata zakartu annaka kad qatalta abaha wa akaha wa zaujaha wa ammata ashirata ashirata na tuna cewa kai ka kashe babanta da dan uwanta da mijinta da danginta fa khiftu an tagtalaka shine naji tsoron kada in dare yayi ba wannan mata ta kashe ka ta koye wuka ta saka maka ya manzon Allah fa da hika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yayi dariya wa qala lahu ma'rufan ya faɗa mishi magana mai dadi wannan riwaya ce ingantacciya tana cikin littafin ibn hisham sira ta ibn hisham tana tana cikin shi duk da yake ibn isaka shi ya kawo ta babu isnadi amma labari ne wanda yake ya inganta a gun malaman sira to haka ya faru da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wannan mata Safiya kuma ta zama ɗaya daga cikin matan shi kuma ya rayu da ita waɗanda suke wato mabarnata da masu neman fitintunu da waɗanda suke lalatattu a cikin musulmai suna yi ma wannan kissa mummunan fassara da mummunan kallo sai a manta cewa su iyayen nata da ƴan uwanta su suka kare alƙawarin da aka yi su kuma a cikin yaƙi duk wanda ya kare alƙawari hukuncin da ya kamata a mishi yake mishi su aka yi alƙawarin su cewa ba za a kama kowa daga cikin su ba za a ƙwace musu komai ba amma kar su ɓoye komai in sun ɓoye to ba su da wata alfarma kuma suka ɓoye saboda yahudawa ne ba su da gaskiya ba su san mutunci ba ba su da kunya ba su san ta gida ba da haka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu irin hukuncin da ya kamace su sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kame ƴaƴansu da matansu da dukiyarsu a matsayin ganima baya ga haka kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin wannan dukiya ta ganima a cikin rahama da tausayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaga wannan yarinya safiya kyakkyawar mace sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata tayin musulunci kaga ashe tsira yake neman su da ita ita kuma ashe ta mai mafarkin wannan al'amari da faru da ita kuma ta musulunta sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata alfarma ya aure ta domin alfarma ne ya mata in ta samu daraja daga baiwa bayahudiya kaskantacciya zuwa musulma matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam uwar mu'minai kaga abin da ya kamata a kalla kenan amma saboda shashanci da rashin sanin mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai su kalle shi a matsayin cewa ai ya ma yi kaza yayi kaza abinda baya faduwa a bakin mu'mini Allah ya tsare da haka wannan abu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mata alfarma ne ya girmama ta ne ya daraja ta ne kamar yadda koda ɗaiɗaiwan mutane ne gama gari idan kana matsayin wani babban mutum idan ka auri ‘yar wani wanda bai kai ka ba ka mutunta su kana matsayin gwamna ko malami ko ciyama ko alaramma ko wani shugaba ko mai anguwa ko wani mai daraja sai ga wata mata wadda matsayinta bai wuce matsayin baiwa ma'ana ‘yar aikin gida sai ka aure ta ka mutunta dukkan zuriyarta da dukkan al'umma da suke da alaka da ita wannan shine abin da yake a aikaci masu hankali suke gani ka girmama ta ne ba wai ka cutar da ita ba to jiba irin darajar da samu ta zama uwar mu'minai ta zama matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta zama sahabiya mu'mina duk wannan abin da annabi mata na alfarma amma waɗannan shedanu ba sa kallon shi kuma daga cikin su akwai masu danganta kansu da addinin Islam Allah ka tsare mu shi sa muka ji cewa annabi sallallahu alaihi wasallam nan take ya mata sutura ya ba ta hijabi irin wanda ake baiwa mace musulma irin abin da Allah ya umarce shi ya baiwa matan shi na hijabi sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam jikin shi ne tsarki mai albarka annabi ya kafe kafarsa wannan mata wanda jiya jiya mijinta ke marinta ga taban mari nan a fuskar mijinta a fuskar ta na mijinta na jiya amma yanzu shi annabi ya tankwasa kafar shi ta taka kamar ta taka tsani ta haukan abun hawa me ya kai wannan daraja faslun wa qasama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama khaybara ala salat ala 36 saham sai annabi sallallahu alaihi wasallama yasa aka raba dukiyar khaybara abinda aka samu na ganima aka raba shi gida 36 jama'a kullu samin mi'ata samin kowane kaso a cikin shi kuma akwai kaso ɗari ne fakanar talasatu alafin wasu tami'ata sami da aka kowane kashi a cikin kashi talatin da shida ɗin nan a cikin shi akwai kashi ɗari da aka kashi ɗari sau talatin da shida zai baka kashi dubu uku da ɗari shida fakana da rasulullahi sallallahu alaihi wasallama walil muslimina nisfu min dalika sai kuma aka sake raba wannan kasan zuwa gida biyu talatin da shida a raba gida biyu zai ba da nawa kenan sha takwas takwas ko wato kowane kashi dubu da ɗari takwas kenan sai annabi ya sa aka raba wannan shi ne na sojoji kenan su musulmai da shi kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa alfun wa thamani mi'ati sam shine kashi dubu ɗaya ɗari takwas da rasulullahi sallallahu alaihi wasallama samun ka sami ahadin musulmi a cikin wannan kashi dubu ɗari takwas ɗin shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka san shi kaman ka san kowane soja cikin musulmi yadda za a ba kowane soja kashi ɗaya in yana da abin hawa doki a ba abin hawan kashi biyu to shi ma haka aka mishi wa azalal nisfal akhar ɗayan rabin kuma sai aka ware shi wa huwa alfun wa thamanimi'ata sahm shi ma guda dubu da ɗari takwas li nawa'ibihi annabi ya ware wannan dan ababen da ke bujurowa abin da zai bujuro na wani ya mutu ya bar bashi wani ya mutu ya bar marayu wani bashi ya mashi katutu wani bai da abinci a gidan shi mutanen gari kaza suna yunwa da sauransu irin abubuwa da suke bujuro wa shugaba wa ma yanzilu bihi min umuril muslimin da abin da yake bujurowa na ainihin al'amura da suka shafi musulmai zai bo zai tafi ta mana da fikihu a gaba na waɗannan matsaloli amma da gaske shine baya dama bai yiwa mutum ya shugabanci babu dukiya ba a shugabanci da talauci dole sai da arziki da wadata kuma sai da bayarwa a bayar nan a bayar can a bayar can wannan riwaya tana nan a cikin sunan ta Imam Abu Dawud a cikin kitabul Haraj da sunan Abi Dawud da isnadi kyakkyawa qala al-Baihaqi al-Imam al-Hafiz Abu Bakar al-Baihaqi a cikin dalailin nubuwa yace وهذا لأن خيبر فتح شطرها عن وطن me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya raba ganimar nan zuwa gida biyu ya rabar da rabi ga sojoji rabi kuma aka aje wa daular musulunci me yasa kaman ya mu'amalanci rabi a matsayin ganima ta yaki rabin kuma a matsayin ganima ta fai kenan sai bai haƙi yake cewa saboda rabin khaybara an bude ta ne da ƙarfin tsiya wa shaqaruha sulhan rabbun kuma an yi sulhu ne wa qasama fa qasama ma futiha an watan baina ahli khams khumsi wal ghalibi daga sai ya raba wannan rabi zuwa ga masu cin ɗaya bisa biyar da kuma sojoji ya raba musu wa azala ma futiha sulhan li nawaibihi wa ma yahtaju ilayhi min umur muslimina ya kuma ainihin bar rabin yace sai sai sai ya aji shi ga matsalolin da za su dinga tasowa kamar yadda muka fara yana cikin riwaya ta limamu abu dawuda haka ahmad ma ya fitar da bayani qultu ni ibnu al-qayyim rahmatullahi alayhi sai nace wa hadha wannan magana da bayani ya fade ta anan bina'an minhu ala asli shafi'i rahimahullah bayani ya fadi wannan magana ne dan ya kawo hujja ga asalin fatawa ko fiqhun da imamu shafi'i ya tsara dama kuma bayanki shine babban lauya mai kare mazhabin shafi'iyya kamar da aka sani yace annahu yajibu qasamu al-ardi al-muftataha an watan kama tuqsamu sa'irul ganaim al-imam ash-shafi'i a cikin fiqhunsa al-qadim fatawassa kamar da yake cikin al-um yake cikin kuma littafin ma'rifatus sunani wal athar na shi bayaki din cewa idan aka ci ƙasa da yaki to kamar yadda za a raba dukiya da aka samu da bayi haka kuma za a raba filaye da gidaje da gonakin wannan ainihin ƙasa sai an raba shi tas babu abin da za a bari falan ma lam yajidhu qasaman nisfa min khaybar to da shafi'i ya laluba ko kuma baihaqi ya laluba ya ga cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai rabe wannan dukiya ta khaybar gabaki ɗayanta ba qala sai ya ce innahu futiha sulhan sai ce abinda ya hana a rabe ta saboda sulhu kuma ta'ammala siyara wal maghaziya haqqa ta'ammula ta'ammuli duk wanda ya tsaya ya kalli labarin wannan yaki ya kalle shi a natse tabayyana lahu anna khaybara innama futihat alwa zai gane cewa lallai yaki haka da karfin tuwo da karfin soja da bugi in buga aka bude ta ba da sulhu bane wa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam istaula ala ardiha kulliha bi sayfi anwa kuma cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya mallaki kasar khaybar ne da takobi da karfin soja walau futiha shay'un min hasulha da a ce an cita da yaki ne ta hanyar sulhu lam yujlihim rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da annabi bai ce su tashi ba kasar fa innahu lamma azama ala ikhrajihim minha mun kamar yadda muka ji lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi nufin ya kore su daga wannan gari qalu suka ce nahnu a'lamu bil ardi minkum mun fi ku sanin yadda ake noma wannan kasa da una na kunu fiha daga ku bar mu mu ci gaba da noma wa nu'miruha lakum mu raya kasar gare ku bi shatari ma yakhruj minha za ku ba mu rabin abinda aka samu na mahsulat wa hadha sarihun jiddan fi annaha ma futihat alwa kaga wannan bayani ne karara jibin qayyim dake nuna zuwa ga cewa an bude wannan kasa ne da yaki wa kada hasala bainal yahudi wal muslimina biha من الحراب والمبارزة والقتل من الفريقين ما هو معلوم sannan kuma mun san cewa an yi yaƙi an yi fito na fito an yi kashe in kashe tsakanin musulmai da kafirai yahudawa a wannan waje kamar da muka ji a baya walakin lammal tuji'u ila hisni sai dai lokacin da suka gudu suka kuya a cikin gidajensu katangagu nazalu ala sulhin ladhi bazalu to daga baya sai suka zo suka ce to su gashi suna so a yi sulhu anna li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam as-safra wal bayda za su bar manzon Allah azurfa da zinariya wal halaka da kuma ainihin wato abin nan sulke wasila da kuma makamai walahum riqabuhum wa dhurriyyatuhum shi kuma ban musu wuyayensu da ƴaƴayensu babu kisa babu kama bayi wa yajlu min al-ard wa yujlu min al-ard su kuma a kore su daga ƙasa fa hadha kana sunna wannan shi ne abin da aka faɗa a kansu walam ya ka a bainahun sulhun an na shai'an min arzi haibara da yahudi ba a faɗa a cikin sulhun cewa za a bar musu ƙasar ba wala jara zalika albatta da ɗai ba a yi haka walau kana ka zalika da ko an yi haka lam ya ƙul da bai ce nuƙirrukun ma shi'ina za mu bar ku a nan wajen iya ranmu kamar yadda ke cikin ruwa Bukhari da Muslim daga daga Abdullahi ibn Umar fa kaifa yuqirruhum fi ardihim ma sha taya ma annabi sallallahu alaihi wasallam bai basu a kasar da ta sa annabi ce yace ta su ce su yahudawa yace za mu bakku a kasar nan iya sarran walamma kana umaru ajlahum kulluhum min al-ard walamma kana umaru ajlahum kulluhum min al-ard kuma da Umar bai kore shi kuma daga baya zamanin sayyidina Umar sayyidina Umar ya ga babu bukatar su a wajen shi ne ce su tashi su bar wajen gabaki ɗayansu aka kore su aka tabbatar sun tafi sai da suka isa bakin ƙasar sha sannan aka ba su dama cewa to kuna iya ya da zango wannan yahudawa kamar da tarihi yake nunawa su ne suka fara kafa daula kafa gari a ƙasar sham na yahudawa kuma suka fara tunanin mallake ɓangaren musulmi da ke ƙasar falasɗinu kuma su ne suka barbazu suka shiga wurare a duniya ingila da jamus wasu suka yi wannan afirka ƙasar ethiopia da makamantarsu dukansu asalinsu daga yahudawan khaibar akwai bincike na ainihin anthropology da aka yi da yawa akan ina ne asalinsu dukkaninsu waɗannan makirai ne da suka taso daga wancan waje shi ne ya ci gaba da cewa a a walam yusalihum aidan ala annal arda lil muslimina ko ba a yi sulhu da su akan cewa ƙasar ta musulmai ba ce a an kwace ta ne wa alaiha kharajun yu'khadhu minhu da Umar bai yi da Annabi sallallahu alaihi wasallam bai sulhu da su akan ƙasar ta musulmai bane kuma da ba a karba haraji daga hannunsu ba hadha lam yaqa wannan bai faru ba fa innahu lam yadrib ala khaybar kharajan albatta ba a kafa haraji a ƙasar khaybar ba saboda ba tasu bace inda ƙasar su ce sai a karɓi haraji amma ƙasa ce ta musulmai sun ci ta da yaƙi yanzu su ma'aikata ne ana yin musu wato ana biyan su kuɗin aikin su ne da rabin abin da suka samu a gona wasawabul ladhi la shakka fihi annaha futihat arda malik ya ci gaba da cewa abin da yake tsantsan gaskiya wanda yake shine daidai wanda babu kokonto game da shi ko shakka shine lallai cewa an ci ƙasar Khaibar da yaƙi ne والإمام مخير في أرض الأنواع wanda kuma shari'a ta bai wa kwamanda shugaban musulmai zaɓi akan abin da zai yi da ƙasar da aka ci da yake bai da ƙasmiha ko dai ya rarraba ta wa waƙafiha ko ya dakatar da ita ya bar ta ga al'umman musulmi ga baki ɗaya au ƙasami ba'adiha wa waƙafin ba'ad ko ya raba wani sashe ya bar saura وقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الانواع الثلاثه النبي yayi duka uku din qasama quraidata wan nabiy fa qasama quraida wan nabiy kasar banu quraida da banu nabiy ya raba wa sahabbai da suka je wannan yaki kasashen walam yaqsim makka kasar makka da aka cita da yaki in an tana a can farkon littafin ya mana wannan magana mai tsayi akan kasar makka kuma zai zo ya mai ta a can gaba ita kuma an cita da yaki ne ita ma amma ba a raba ko fegi guda ɗaya ba wa kasama shakara khaybara ita kuma khaybara ya raba wani bangare wata raka shakaraha ya bar wani bangare wakat taqaddama takriru kauni makkata futihat anwatan bima la madfa'al a can baya an bayyana cewa kasar makka an cita da yaki ne ita ma da karfin tsiya ba sulhu bace da bayanin da ba wanda ya ce to kudi shi wa inna ma qusimat ala alfin wa 800 sahmi to me yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya raba wannan wato kaso zuwa dubu ɗaya da ɗari takwas me yasa da an haka na tu'matan minallahi da ahli hudaybiya wa man shahida saboda Allah subhanahu wataala ya kawo fatu khaybara ne kamar yadda muka ji fa ajjala lakum hadhihi dinnan da aka ambata Allah ya bude khaybara ne ga waɗanda suka je hudaybiya da wanda suka shaida hudaybiya wa man ghaba wanda suka je Hudaybiya sannan kuma suka zo Khaybara wa man gaba da ma wanda bai zo ba inda ya je Hudaybiya wa kanu alfan wa arba'a dama kuma sojojin Hudaybiya mun ji cewa mutum dubu ne da ɗari hudu wa kana ma'ahum mi'ata faras tare da su akwai doki guda ɗari biyu kaga doki ɗari biyun nan kowane doki shi a matsayin kai biyu yake da ka sai ka lissafa a nan akwai kai ɗari hudu ga mutane dubu da ɗari hudu in ka ƙara da kai ɗari hudu na doki sai zama kaso dubu da ɗari takwas na fata mun gane da kulle farasin sahmani kowane doki yana da kaso guda biyu fa kusimat ala alfin wa samani mi'ati sahmi da haka aka yi ta kaso dubu da ɗari takwas walam yadrib an khaybara min alil hudaybiya illa jabir ibn abdullah wanda bai zo yakin khaybara ba daga cikin yan hudaybiya mutum ɗaya ne gyal shi ne jabir ɗan abdullah faƙa sama da rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba shi kasan shi a kasahami man hadara an ba shi kaso irin kasan wanda ya je hudaybiya irin kasan wanda ya je khaybara wa minhum wa qasama lil farisi salasata asfu wanda yake mahayi mai doki shi an bashi kaso uku ne walirajili mai tafiya da kafa samun wahidi kaso daya wa kanu alfan wa arba'a mi'ata wa arba'a mi'a su dubu da ɗari hudu ne wa fiye mi'ata faras da dawakai guda ɗari biyu haza huwa sahihu alladhi la raiba fi malam yace wannan shine ingantacciyar magana wanda babu kokonto a cikin ta to amma akwai riwayoyi wanda suke munkarai wanda ga sanan zai ambaci wasu daga cikin su yace warawa abdullahi bin abdullahi bin umari Abdullahi Umar ya ruwaito annafi an ibn Umar annahu adal farisa sahamaini warajila saham yace Abdullahi dan Umar Abdullahi ibn Umar ibn Hafs ibn Asim Abdullahi ibn Umar ibn Hafs ibn Asim ibn Umar ibn al-Khattab shi yake cewa Abdullahi al-Umar dama su biyu ne akwai Abdullahi akwai kuma Ubaydullah Ubaidullahi ibn Umara ibn Hafs ibn Asim ibn Umar ibn al-Khattab su biyu ne ɗan uwa akwai shi wannan Abdullahi wanda a a kamar yadda malaman hadisi suke faɗa cewa shi ya samu matsala Abdullahi wanda yake da suna Mukabbar ba Ubaidu ba Abdullahi ibn Umar ibn Hafs ibn Asim ibn Umar ibn al-Khattab wanda ya rasu shekara ta 171 ko kuma 173 sasabanin masu tarihi ibn Hibbana a cikin al-Majruhin yace 173 ibn Hajar a cikin taqribut tahdhib da sauran daban shi ce 171 wannan yana da hadisi a cikin as-sunan al-arba'a da kuma muslim maqrunan mu kiyaye al'imamu ibn hibbana da shi da al'imamu ibn jauzi a cikin littafin shi addu'a kawal matuki da shi kuma ibn hibbana a cikin kitabul majruhin min al-muhaddithina wal majhuli da ya kawo shi sai yake cewa galaba alaihi ta'abbud tsabaragen tilawa da sallar dare da istighfari sun galabaice shi sun dauke hankalin shi akan komai hatta ghafala anil hibbi har ya gama gafalalle bai iya haddace karatu wa sakata an jawdatil hibbi ya zama ya fadi daga daga ainihin wato ingancin riwaya yace fa waqa'atil manakiru fi riwayati daga aka samu ababen kyama a riwayarsa falamma fahusha da ababen kyaman suka yi tsanani fataraku sai malama disi khata'uhu wa taraku ko kuma khata'uhu wastahaqqa tarka sai suka kuskuntar da shi kuma sai suka suka ce lalle abin watsarwa ne shi daga shi matuki ba a karɓar riwayarsa sai in ya dace da yan mace malamin hadisi ne mutumin kirki kana salihan abidan kamar da zai yake faɗa yace wa hadisuhu laysa bibaka to dan uwan shi kuma wanda za a zo a ambace shi a ƙasa shi kuma shi amintacce ne shi wannan abdullahi shi kuma wancan ubaidullah shi ubaidullah yana da hadisi a cikin dukkanin kutubu sita rasuwarsa shi ma akwai sabani wasu ambaci shekara ta 145 kamar shi ibnu hibbana a cikin kitabu as-siqat haka nan kuma a bacci shekara ta ɗari da arba'in da bakwai kama limamin zahabi kenan a cikin alkashi fi ma'arifatun wannan riwaya fi kutubu sita da wasu wurare shi ɗaya daga cikin fiƙati ɗaya daga cikin alamun ulama a cikin ainihin atba'u tabi'ina a garin madina ɗaya daga cikin malaman hadisi da haka ibn hibbana ya ambace shi a cikin afikat kuma yana da hadisai a cikin alkutubu sita zai ambata mana shi a ƙasa to wannan riwayan wadda aka ruwaito daga shi Abdullahi dan Umar dan Hafs dan Asim dan Umar daga malam Nafi daga sahabi Abdullahi dan Umar cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya baiwa a adal sahamaini a adal farisa sahamaini warrajil saham mukallita zaka ga nakara karar a cikin ta cewa an baiwa mahayi ne kaso biyu yakon kaso uku an baima na ƙasa kaso ɗaya wannan riwaya abdurrazzaq as-sanani ya fitar da ita a cikin al-musannaf da imam al-bayhaqi qala ash-shafi'i shafi'i yace rahimahullah kamar da yake cikin littafin ainihin ma'rifatu sunan wal athar na bayhaqi wannan shine ash-shafi'i fil qadim da muka ishara zuwa gare shi yace ka annahu sami'a nafi'an yaqulu lil farasi sahamai gyaran da za a yi mishi shi wannan tunda dama an ce bai damuwa da harka hadisi ta yi ma ana cikin makarantar nan ana kan hadisin nan yana ta tasbihi yana ta tasbihi da carbin shi wata kila ko yana ta kirgawa da hannun shi kaga hankalin shi bai kan abu ko mun gane ko yana ta tunanin lahira ko yana ta tilawa bai sa abin da ake ba to da haka ta yi ya ji dafi ya ce ne lil farasi sahabai shi kuma sai ya ce lil faris ko mun gane ne ce lilfarasi dama haka ne doki kaso biyu amma shi alfaris samun wahid sai ce lilfarasi samai ne walirrajili ya ji an ce lilfarasi samai ne walirrajili saman faƙala lilfaris sai kuskuren da ya saba da walaisa ya shukku ahadun min ahli da ilimi fi taqaddumi ubaidillahi ibn umar ala akhi fil babu wani malami daga cikin malamai inji al-imam shafi'i wanda yake kokwantan cewa shi Ubaidullahi dan Umar dan Hafsu dan Asim dan Umar al-Umari yafi dan uwansa wato Abdullahi din karfin hadda wakan wakan amba'ana thiqatu min ashabi Shafi'i yace hakika wani amintacce cikin malamanmu ya ba mu magana ya ba mu hadisi to Abul Abbas al-Asam mai riwayan Musnad al-Shafi'i yake cewa na ji malar rabi'u ɗan Sulaiman yana cewa, Idan shafi'i kaji ya ce, Akhbarani malla attahimu, to yana nufin malaminsa Ibrahim ibn Abi Yahya. Idan ko ya ce, Akhbarani Nikatu, to yana nufin Yahya ibn Hassan, da aka a nan wanda shafi'i ke nufi shi ne Yahya ibn Hassan. Bisan da kaji ya ce, An ba'ana ko haddasa na Nikatu min ashabina. wani malami amintacce cikin malamanmu to ya haifi na Hassan ina fata mun gano yace an ishaq bin azraq al-wasiti an ubaydillah ibn umara an nafi'in an ibn umara anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama daraba lil faras sahabi sahabai kaji riwaya ingantacciya annabi ya ba da kaso biyu ga doki walil farisi bisabi mahayin dokin kuma kaso daya wa sahmani li farasihi a ba mutum oke warawa sun marawa min hadisi abi muawiya sannan sai bayyaki ya ƙara ruwaitowa a cikin ma'rifatu sunan wal athar ta hanyar shafi'i zuwa ga abu muawiya an ubaidillahi ibn umar an nafi'in an ibn umar anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ashama lil farisi salasata ashhur cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya baiwa mai doki kaso uku sahamun lahu kaso ɗaya nashi ne wa sahamani li farasi kaso biyu na dokinsa wa huwa fi sahihaini wannan shine ke cikin sahih bukhari da muslim ta hanyar abdullahi dan umar hakanan yana cikin muwadda ma da sunan ta abu dawuda da tirmidhi da musnad imam ahmad ibn hanbal riwaya ce sananniya wa kadhalika rawahu thawri wa abu usama an ubaydillah hakanan al-imam sufyan thawri shi ma ya ruwaito daga da abu usama daga Ubaidullahi kamar da ke cikin riwayar Ibn Hibbana da Dara Qutni da kuma riwayar Bukhari daga Abu Usama din hadin yau. Wa qala Shafi'i rahimahullah. Shafi'i sake cewa warawa mujammi mujamma mujammi ibn Jariya. Kaji wannan sunan yanzu ya ambace shi daidai. A can baya ya ambace shi da mujammi ibn Haritha. mujammid ibn jariya ya ruwaito annan nabi sallallahu alaihi wasallama kasama sihama khaybara ala 18 saham annabi sallallahu alaihi wasallama ya raba ganima khaybara wato gida 18 wa kana al-jaysh 1500 sojojin mutum 1500 wa minhum 300 faris akwai mahaya mutum 300 fa dal faris sahamaini والراجل سهم يبا عينه واتو مهي سهمي غدا بيو يبا نقسا سهمي غدا دايا wannan ma riwayar Ahmad ce da Abu Dawud da Hakim amma tana da ita ma matsala akwai shuruzi a cikin ta kamar yake cikin dabu bayanul wahmi wal iha wa qala shafi rahimahullah wa mujammi ibn yaqub ya'ni rawi hadha al hadith an abihi an ammihi Abdurrahman ibn Yazid an ammihi mujammu jariya shekul la yuqraf mai wannan riwaya mai suna mujammi ibnu yaqub wanda ya roto daga babban sa abdurrahman dan yazid daga shi kuma kawun sa mujammi ibnu jariya wanda shi ne sahabin riwaya wancan mujammi bin yaqub ba san shi majhuli fa akhadna fi dhalika bi hadith ubayy sai muka dauki hadisin ubayy ji shafi da baihaqi walam nara lahu mithlahu khabara yu'aridu kuma muga wani hadisi da ke cin karo da shi ba wala yajuzu raddu khabarin illa bi khabarin mithli kuma bai halasta a tunkuɗe wani hadisi a ce bai inganta ba sai in kana da hadisi irin sa mai ƙarfi irin nashi wa qala al-baihaqi sai baihaqi yake cewa wallazi rawahu mujammi ibn yaqub bi isnadihi fi adad al-jayshi wa adad al-fursani qad khulifa fihi wannan riwaya ta mujammi bin yaqub a inda yace sojoji 1500 sannan kuma mahaya 300 maimakon 1400 mahaya 200 ko yace to wannan riwaya shi mujammibu an saba mishi a wannan riwaya kuma wanda suka saba mishi su sanannu ne a mutattu fa fi riwayat jabir wa ahli al-maghadi annahum kanu alfan wa arba'a riwayat jabir da sauran malaman sira malaman tarihin yaƙi-yaƙin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna faɗin cewa dubu ne da ɗari hudu wa hum ahlul hudaybiya su ne dai mutanen da suka je hudaybiya wa fi riwayat ibn abbas wa salih ibn kaysan wa bashir ibn yassar wa ahlul maghabi anna al-khayla kanat mi'atay faras sannan riwayar ibn abbas da kuma riwayar salih ibn kaysan mursalin shi kenan da riwayar bashir ibn yassar dukkaninsu da sauran malaman tarihi suna cewa adadin mahaya adadin ababen hawa na doki guda 200 wa kana lil farasi sahmani ana bai wa doki kaso biyu wa li sahibihi sahm mahayin shi kaso daya wa li kulli rajulin sahm mai tafiya a kafa kaso daya wannan riwaya tana cikin littafin abin nan hakim littafin shi na musadarak da dalailin nubuwa da kuma kitabul kharat na yahya ibn adam kamar da ibn hajar ya ambata a cikin fatul bari wa qala abu dawud hadithu abi muawiyata asaf al-imam abu dawud as-sistani bayan da ya kawo waɗannan riwayoyi a cikin littafinsa as-sunan sai ya ce riwayar abu muawiya ta fi inganci wal amalu alayhi wanda take cewa abai wa mahayi kaso ɗaya nashi kaso biyu na abin hawansa abai wa na ƙasa kaso ɗaya sai ya ce wa'arar wahama fi hadisi mujammi annahu qala salasa mi'ata farisin wa inna ma kanu mi'atai farisin na na kuma fahimci cewa inji Abu Dawuda kuskuren ya faru ne a hadisin mujammi ibnu yaqub shine ya kuskure yace mahaya 300 maimakon 200 wa qad rawa Abu Dawuda aidan min hadisi Abi Amra an abihi qala ataina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama arba'ata nafar yace mun zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu hudu wa ma'ana farasu muna da doki guda daya fa da kullu insanin min nasam kowa a cikin mu aka bashi kaso daya wa aqal farasa samaini aka bai wa doki shi kuma kaso biyu wanda tace riwaya Abu Dawuda da kuma Imam Ahmad ibn Hanbal wa hadha alhadith fi isnadihi Abdurrahman ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud wa huwa al-Mas'udi wa fihi dha'f ita ma wannan riwaya a cikin isnadinta akwai Abdurrahman ibn Abdullah ibn Utbah ibn Abdullah ibn Mas'ud jikan Abdullah dan Mas'ud ne na can kasa ana ce mishi al-Mas'udi jikan Abdullah dan Mas'ud yana da wani rauni shi ma kankani amma kaga hadisin bai zo da matsala ko sabani da riwayar fiqatu wa qadru wa al-hadith anhu ala wajhin akhar amma an ruwaito hadisin daga gare shi shi al-mas'udi da wata fuska daban faqala yace ataina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi salasata nafar mun zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu uku maimakon mu hudu kenan wa ma'ana farasa mun zo da doki faqala lil faris salasatu asmin sai aka baiwa wannan mahayi shi kaso uku biyu nashi ɗaya na ɗaya nashi biyu na dokinsa zakarahu abu dawud aidan abu dawud ya rawaito wannan riwaya amma a cikin isnadin ta baya ga shi wancan mas'udi dake da ɗan matsala akwai wani mutum kuma wanda yake majhuli haka kenan wannan matsalar ta sama a wannan isnadin ta zo ne daga wancan majhuli ba daga mas'udi ba insha Allah faslun sai malam yace wa fi hadhihi al-ghazwati qadima alayhi sallallahu alaihi wasallam ibn ammihi ja'far ibn abi talib wa ashabu annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan yakin na khaybara ne daidai ana yakin khaybara sai ga sayyidina Ja'far dan Abu Talib radiyallahu anhu da shi da sahabbai mutanen shi waɗanda suka zauna a Habasha sai ga su sun dawo kuma ahumul ash'ariyuna suna tare da ash'ariyawa ash'ariyawa mutanen Yaman din waɗansu sahabbai wanda suke da falaloli masu yawa wanda har ta kai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ana minal ash'ariyina wa hum minni ni nasu ne kuma sunawa annabi yace wasu mutane za su zo muku gobe za su musulunta suna da kaza suna da kaza annabi faɗi sifofin su masu yawa na alkhairi a daga cikin siffar su akwai kasancewa su suna da daɗin murya wajen karatun alkur'ani mai girma babban sahabi cikin su shine Abdullahi dan Qais Abu Musa al-Ash'ari wanda yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karatu da annabi yana cewa utiya mizmaran min mazamiri ali dawud an bashi murya irin ta sarewa kamar murya annabi dawud annabi ya ji karatunsa yake cewa ai na ji karatunka ya mini daɗi ai yake cewa da na san kana ji la habbartuhu laka tahbira daga suna da daɗin murya wajen karatun alkur'ani sannan kuma sun ƙware a waƙa don akwai ma magana akan cewa shi kan shi kakan nasu da ake cewa ash'aru ko dai sifa ne wato siga ce ta tafdili na wanda ya fi kowa iya waka a tarihin ƙasa ko kuma ash'aru wanda aka haifa da jikin shi duk gashi duk ya zo a cikin labarin tarihinsa ɗaya daga cikin waɗanda to sannan kuma suna da jarinta a wajen yaƙi an san su da jarinta da ƙarfin hali domin za ka ga an kafa tarihin daulolin musulunci na baya ash'ariyawa sun taimaka sosai da gudumawa ta soja ga daulolin zamanin sayyidina Umar zamanin sayyidina Usman da zamanin Banu Umayya da irin yaƙe-yaƙen da aka yi na futuhat saboda jaruntarsu sannan su ne suka zo wa musulmai da ɗabi'ar musafaha gaisawa kamar da annabi ya faɗa da su mutanen Makka da Madina da mutanen Ba'ifa abinda suka sani an gabu shine a rungumi juna su kuma da suka zo sai aka ga suna yin musafaha sai su dinga gaisawa da zuci da sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce to a dinga yin wannan gaisuwa kuma ya faɗi ba falalar da Allah ya zargar akan wannan gaisuwa ta musafa su suka kawo ta sannan daga cikin ɗabi'unsu da aka ambata har ila yau sun kasance suna da al'ada ta taimakekeniya ma junansu idan a gari ko a anguwa ko ana cikin tafiya abinci ya karanci sai kowa ya fito da nashi sai a haɗa wuri ɗaya wanda yake da bunshin kafa biyar ya fito ya ciki wanda yake da tiya biyu shi ma ya fito ya zuba a ciki wanda bai da komai ya fito ya runguma hannu idan aka gama haɗawa ga baki ɗaya sai a kirga yawan mutane sai a raba abincin daidai wa daidai kowa ya ɗauka haka su a tara shinkafa daban gero daban taliya daban sai an gama haɗa na anguwar gaba ɗaya ba wanda zai ɓoye kuma sai kuma sai su raba daidai wa daidai wannan yana cikin al'ada su da suke tun kafin su musulunta da haka suna da al'ada ta me za a ce kenan ƙungiyar taimakon ya ake cewa ne ma ngo ne ko menene ya ne abu taimakon kai da kai ko wanda ya yi karanci sosai a cikin mutane kana ganin zai yi a ce da azo irin wannan anguwa a ce ga wani dandamali an shimfiɗa wani bajau a yi sanarwa abu layi layi a ce jama'a kowa ya fito da shinkafar shi ka zo kawai ka dinga juye ta wani ya ɗauko tashi a mota ba zai ɗauko a kafa ba ya kawo wani ya ɗebo a leda wani ya ɗauko rabin buhu ya sa a kafa da shi duk a haɗa gaba ɗaya a ƙirga yawan magidantan da ke anguwan nan sai kawai a ce to shikenan a raba iya yawan magidantan ba na ji a kuta na sai irin wannan imanin su zai wuya dan ko rabo ne aka zo yi irin wanda ake rabawa na geran azumi wani sai ya yi cuta ba zai bari a raba shi da yau da ba kaga ne ba nashi bane ya saka a ciki ko an ce a raba ne amma wani sai ya bace su bi saboda rashin imani irin na mutane Allah shi kyauta to ash'ariyawa a cikin su akwai wannan babban sahabi Abdullahi ibn Qais Abu Musa akwai kuma wani kawun sa shine Abu abin nan Abu Abu Abu Amir al-Qais al-Ash'ari wa ashabu shi da mutanansa su ma tare suka taho da su da su Ja'far dan Abu Talib wa kana fi man qadima ma'ahum asma'u bint umais daga cikin waɗanda suka dawo daga ƙasar habasha din nan akwai sahabiya asma'u bint umais radiyallahu anha qala abu musa a lokacin ita ce matar ja'far ce kan manta matar ja'far ce bayan rasuwarsa ta auri sayyidina abubakar bayan rasuwarsa ta auri sayyidina ali radiyallahu anhu sai ce balagana makhraju annabi sallallahu alaihi wasallama wa nahnu bil yaman abu musa yake cewa mun samu labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana muna kasar yaman fa kharajna muhajirina ana wa akhwani wa akhwani wa ana asgharuhuma wa aqwaluhuma abu rumin wal akharu abu burda yace sai na fito da ni da ɗan uwana guda biyu wanda na ni ne mafi karancin shekaru a cikin su yayyina ne da abu ruhmin da abu burda muka taho fi bid'in wa hamsina rajulan minkum mu hamsin da wani abu cikin mutane na farakibna safinatan sai muka hau jirgin ruwa falqatna safinatuna ila najashi bil habasha sai igiyar ruwa ta karkace da mu ne kwanta kawo mu yankin da za su sauka a bakin jidda kenan su karaso su zo su musulunta sai sai igiyar wannan ruwa na barul abid mutawassit bahar maliya kenan sai ta juya da su shi kenan sai suka tsinci kansu a habasha fawafaqna ja'far ibn abi talib wa ashabahu inda sai muka riski su ja'far dan abu talib da mutanansa su ma sun riga sun zo kasar habasha sun yi hijira fa qala ja'far sai ja'far ya ce inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ba'athana wa amarna bil iqam annabi ne ya umarce mu mu zo nan mu zauna fa aqimu kuma ku zauna tare da mu fa'aƙamna ma'ahu hatta ƙadimna jami'a shi ne muka zauna tare da shi a habasha har ga shi yanzu mun taho tare da shi fawa faƙna rasulallah sallallahu alaihi sallama hina fitaha khaibara sai muka tarar da manzon Allah sallallahu alaihi sallama daidai lokacin an buɗe khaibara fa ashamalana sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanka mana mu ma kasu irin wanda aka ba mayaka wa ma qasama li ahadin ghaba an khaibara an fati khaibara shay'an illa liman shahida ma'ahu alhalin bai raba wa kowa ba daga cikin wanda ba su je khaibara ba in dai ba sun je hudaybiya ba illa li ashabi safinatina ma'a ja'farin wa ashabi in banda mu da muke cikin jirgin ruwan nan tare da ja'far da mutanen sa radiyallahu anhu wa qasama lahum ma'ahu ya raba su ma ya ba su tare da sauran mutane wa kana nasu yakuna lana wasu mutane suna ce mana inji ainihin wato abu musa kenan suna cewa sabaqana kum bil hijra ai mun riga ku hijira قال يجي فدخلت أسماء بنت أميس على حفصة فدخل عليها عمر أسماء إر أميس تشبه إر وتا حفصة سيقى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشبهون إسا حفصة فقالت يجي من هذه وتجي ونا قالت أسماء تجي أسماء فقال عمر عمر يجي سبقناكم بالهجرة أي دي مرغاكم هجرة نحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم mun fi ku kusanci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa ghadibat sai asma'u ta fushi wa qalat tace ya umaru kalla wallahi tace wallahi ba haka bane laqad kuntum ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yut'imukum yut'imu ja'iakum wa ya'idu jahirakum ku da kuke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ba ku da abinci kuna jin yunwa ya ba ku kuci idan wani a cikin ku bai san wani abu ba annabi ya mushi wa'azi ya karantar da shi wa kunna fi ardin bu'ada'il bughdai muku muna can wata ƙasa ta wasu manisantan mutane kuma abokan gaban mu wa zalika fillahi kuma zaman da muka yi a can don Allah ne wa fi rasulillahi kuma dan manzon Allah ne wa aimullahi kace na rantsi da Allah la at'amu ta'aman wala ashrabu sharaban hatta azkura ma qulta li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tace wallahi daga nan yanzu zan tashi ba zan sa komai a baki ba har sai na je na faɗa wa manzon Allah abin da ka faɗa wani hannu kunna nu'uza wani khafu mu da muke can ana cutar da mu muna jin tsoro wasu azkuru zalika li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tace sai na faɗa abin da ka faɗa ga manzon Allah wallahi la akdib tace wallahi ba zan yi ƙarya ba wala azibu ba zan karkace daga abin da ka faɗa ba wala azidu ala zalika ba zan ƙara ba فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ان عمر قال كذا وكذا manzo Allah yana zuwa tace ya manzo Allah kaji kaji kaji kaji abin da koyi ce fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma qultu lahu to ke kuma me kika ce masa qalat qultu lahu kaza wa kaza ce ni kuma sai nace mishi kaza nace mishi kaza nace mishi kaza fa qala sai annabi ya ce laysa bi ahqqa bi minku Umar bai fi ku cancanta na ba wala wala huwa li ashabihi hijratun wahida da Umar da ire-irensa ladan hijira ɗaya suke da shi zuwa Madina walakum antum ahlus safinati hijratan ku kuma hijira biyu kuka yi kana Abu Musa wa ashabus safina ya'tuna asma'a arsalan yas'alunaha an hadha al-hadith Abu Musa ya kasance tsawon rayuwa yakan gayyato mutane su su ji labarin wannan falala a gun asma'u kullum a shigo a gaishe ta a ce ranke daɗe mun zo nake gaya mana hadisin da namu na falala ta ƙara maimaita hadisi ce to kun jigo sai a tashi a ce kuma suka sake zuwa a sake gaito su su sake ji ma min ad-dunya shay'un hum bihi afrahu wala a'zamu fi anfusihim mimma qala lahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a duk duniyar nan babu abin da suke so wanda suke jin daɗin shi suke takama da shi kamar wannan falala da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa gaban su wannan hadisi na cikin Bukhari da Muslim Bukhari ya kawo shi a wurare daban-daban ya kawo shi a gazatu Khaybara ya kawo shi a cikin fadailus sahaba ya kawo shi kuma a cikin ainihin wato babin da ke bayani akan hijira zuwa Habasha a cikin fadailus sahaba din sannan Muslim ma ya rawaito shi da Abu Dawud da Tirmidhi walamma kadima Ja'far ala annabi sallallahu alaihi wasallam talaqahu wa qabbala jabhatahu yayin da Ja'far ya zo sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce ya tarbe shi kuma ya sumbance shi a goshi wa qala yace wallahi ma adri bi ayyuhuma bi ayyuhuma afrahu bi fathi khaybara am bi qudum Ja'far annabi yace na rantsi da Allah ni ban san menene kuma dadi ba a yau din dawowar Ja'far dan uwana ko ko fatu khaybara wannan riwaya tana cikin littafin Mu'jam al-Tabarani al-Awsat da as-Saghir amma isnadin ta mai rauni ne wa amma ma ruwaya fil qissati yace sannan kuma abinda aka ruwaito a cikin wannan kissa na cewa an ruwaito cewa anna ja'far nazara lamma nazara ila annabi sallallahu alaihi wasallama hajala ya'ni masha ala rijlin wahidatin idaman li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi sallallahu alaihi wasallama da ja'far ya hango shi sai ya dangale kafa guda daya ya fara tafiya yana yin langa shine hajala ya'ni masha ala rijlin wahida idaman li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wai dan ya girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waj'alahu ashbahu dibabi arraqasuna aslan lahum fil raqs sai kuma mutane masu kama da addiba masu kama da kuraye ƴan rawa suka ɗauki wannan a matsayin wata ƙa'ida mai muhimmanci a cikin rawa su dinga dangala kafa ɗaya suna rawa suna cewa wai suna koyi ne da Ja'far dan Abu Talib قال البيهقي البيهقي باين da kawo wannan riwaya yace wa qadrawahu min tariqi ath-thawri an abi zubair an jabir wa fi isnadihi ila ath-thawri man la yu'raf isnadi ne bai inganta ba qultu ni ibnu qayyim sai nake cewa walau sahha kai inda ma ya inganta lam yakun fi hadha hujja ala jawaz at-tashabbuh bid-dibab wannan baya daga cikin hujjar da zaka zama ka dinga tafiya irin tafiyar kura kana dan gari kabaka wata kasuri ka dinga ainihin wato tsalle-tsalle wata khallufi kana yin abu kamar na 'yan daudu fil mashi almunafi li hadi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda ya saba wa shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan mun ji a baya manzon Allah yana tafiya ne kamar yana fariki yana dafi yana dafi kasa da kafafunsa fa inna hadha la'allahu kana min adati al-habashati ta'zima lil-kubara'i ta yiwu sai a ce ta yiwu in ma ya inganta sai dai a ce da suka ji ƙasa habasha sai suka ga a can habashawa suna yin wannan al'ada don girmama manyansu ka darbil juki inda turki wa nahu zalika kaman buga katuwar ganga da turkawa suke sojojin turkawa a zamanin da ibn luqayb yake rayuwa ana yin wannan ana buga band ma manya za a dinga buga ganga da kaga ana yi ma sojoji har yanzu shine yake maka misali da wannan cewa in mun karanta mun tana a baya mun ji cewa aka ce babu laifi amfani da irin wannan ganguna a wurin yaki don motsa zukatan sojoji inda yake asalin su ba musulmai aka sani shi ba domin lokacin da turkawa suka musulunta suka shiga cikin rundunar sojoji tun zamanin abbasiya kenan sai zama sun zo da wannan fasaha a cikin fasaha ta yaki suna amfani da shi fajara ja'far ala tilka al'adati wa fa'alaha marra shine ja'far yayin wannan al'ada yayi ta so daya thumma tarakaha li sunnatil islam sai banta saboda musulunci musulunci abin da yace na an gamu shine a bada hannu a gaisa babu laifi idan bako ne ko wanda ya tafiya ya dawo babu laifi a rungumu juna wannan shine abin da musulunci ya gudu fa aina hadha minan min al-qafaz wa takassul to ina zaka hada wannan da tsalle tsalle idan mutum ya dangala kafa daya dole sai dai ya dinga yin tsalle kamar yadda masu wasan langa suke wa takassul yana tafiya kamar zai fadi wattasanni wattahannus yana tafiya yana yana yayi dama ya hagu wabillahi tawfiq malam yace wa qala musa ibn uquba kanat banu fazara mimman qadima ala ahli khaybara yu'inuhum farasalahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallama allah yu'inu banu fazara suna daga cikin waɗanda suka tashi suka kama hanya za su zo khaybara su taya mutanen khaybara yahudawa wannan yaki sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya aika musu cewa kar ku shiga wannan yaki wa an yakhruju an su fita su baggar walakum min khaybara kaza wa kaza idan kun fita za mu ba ku kaza da kaza fa abau alaihi sai suka yi falamma fataha Allah alaihi khaybara yayin da Allah ya bude mishi khaybara atahu man kana samma min bani fazara sai suka zo wanda suke wurin fa qalu suka ce wa adaka wa adaka alladhi wa ata ya manzon Allah alƙawarin da kai mana fa faƙala sai ce lakum durru ƙiba jabal min jibali khaybar ku je wancan wajen wani dutse da ake ce ma durru ƙiba ku je can faƙalu idan nuqatilka suka ce to a kana nufin sai dai mu yaƙi kenan domin annabi ya musu ya musu kamar ba'a yace ku je ku ɗauki wancan dutsen kuna so faƙala mau'idukum kaza nabi ce to in kun shirya ma yaƙin mu hadda kurana kaza falamma sami'u zalika min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kharaju harbina sai suka fita suka fita suka rufa kansu asiri وقد قال الو... وقال الواكدي قال أبو شييم المزني وكان قد أسلم فحسن إسلام أبو شييم المزني وأن يا مسلمتا يا كوتة مسلمتا سيتي لما نفرنا إلى أهلها مع أينة بن حسن يا يند مكا قدو مدى سؤينا ابن حسن مكا قدو رجاء بنا أينته uyaina wato yayin da muka je muka yi kokarin mu kai musu dauki sai uyaina ya dawo da mu falamma kana duna khaybara da ya zama kusa da khaybara arrasna min al-layl sai muka yada zango cikin dare fafazina sai muka firgita faqala uyainatu sai uyaina yace abshiru ina ba ku albishir inni aran laylata fin nawmi annani uqitu darruqiya darruqiba jabalan bi khaybara kad wallahi akhastu bi raqabati muhammadin sallallahu alaihi wasallam yace ai na gani a cikin mafarki cewa amma ba ni dutsen nan na zurruqiba kuma na kama wuyan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam falamma qadimna khaybara da muka zo khaybara qadima uyayratu uyayratu ya shiga gaba ko waje da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kad fataha khaybara sai yaga akasin mafarkin shi annabi ya riga ma ya bude khaybara faqala ya muhammad sai ce ya kai Muhammadu a atsini maganinta min hulafai ka bani abin da ka samu na ganima daga abokaina fa innin saraftu anka dan na juya na kyale kai wa qad faragna laka mu muka baka dama fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi yace kadabta ƙarya kake walakin nasiyaha alladhi sami'ta nafaraka ila ahlika qararrakin da ka ji na ƙara da buga makamai shine ya firgita ka ka ruga da gudu ka kuma gun matanka qala ajizni ya muhammad cito ya ya kai muhammadu ka bani wani abu qala laka zurqiba yace kana son dutsen cin ka dauka qala wa ma zurqiba yace me kenan qala aljabal allazi ra'aita fi an-nawmi annaka akhasta annabi yace mashi shine abin da ka gani a farki cewa ka dauka fansarafa uyaina da ka sai ya juya falan mara jari da alihi ja'ahu al-haris ibn auf fa qala alam aqul laka da ya koma sai wannan Haris ibn Auf ya ce mishi ba na ga maka ba innaka tudiu fi ghairi shay kana shiga cikin abin da baka da wani riba wallahi yace mishi na rantsa maka da Allah la yazharanna Muhammadun ala ma baina al-mashriq wal maghrib wallahi annabi Muhammad sai ya ci nasara akan duk abin da ke tsakanin gabas da yamma yahudu kanu yujiruna bi hadha ushidu da sami'tu abarati sallallahu alaihi uqayb yaqulu yace yahudawa da suke makwabtaka da mu na shaida cewa naji wani daga cikin shugabannin su Abu Rafi Sallam ibn Abil Huqayq yaqulu yana cewa inna nahsudu Muhammadan ala nubuwa yace mu dinnan yahudawa hasada muke wa annabi Muhammad akan annabta haisu kharajat fi bani haruna saboda mun so a ce wannan annabta ta fito a cikin mu Yahudawa wa huwa nabiyyun mursal yace amma mun tabbatar fa annabi ne wallahi hasada kai muke wa yahudun la tuqayuni ala hada yahudawa sun ki yadda in ga ya musu gaskiya walana minhu dhabahani wahidun bi yathriba wa akharu bi khaybar mun karanta alkafan mu cewa zai ci nasara akan musu biyu cin nasara farko a yathriba shine abin da aka musu a Quraiza da Nadir cin nasara na biyu a Khaybar shi wannan mutum mai bada labari yace ya ji wani cikin Yahudawa shugabannin su yana bada wannan labarin isu isu da haka yake cewa ku daina wannan abin da kuke yaku banu fazara annabi Muhammad sai ya ci nasara wa qala al-harith qultu li sallami sai na ce ma sallam yamliku al-ard jami'an kana nufin zai mallaki kasa gaba daya qala na'am wa tawratin lati unzilat ala musa yace kwarai kuwa na rantse da attaura da aka sako annabi Musa wa ma uhibbu an ta'lama yahudun yahudu bi qawli yace amma kar ka je ka faɗa ba na son kowa ya san ina faɗan wannan gaskiya wannan ji ɗaya daga cikin shugabannin su ne ya faɗi wannan magana a sirrance kuma yace amanatan amana ka a bari kowa ya ji za mu saurara anan saboda ƙurar lokaci sai Allah ya kai mu darasi na gaba فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله